wani batangale ya ce gwamma diban fari ya ce to billi ne diban biyu ba don komai ba sai saboda ziyara wata shugaban kungiyar jama'a fi zalatul bida wa iqamatus sunna na tarayyar Najeriya fadilatu sheikh imam dr abdullahi balalo ya kawo zuwa wannan jiha jiya war haka muna garin bukur a jihar plateau inda aka gabatar da wa'azi a masallacin juma'a na farko na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ba a Jos ko Najeriya ba a duk duniya ma gaba ɗaya shine masallacin izala na farko wanda ɗaya daga cikin iyaye kuma dattawa ya rushe masallacin aka masa gini irin na zamani kuma suka gayyaci shugaba da kansa domin ya zo ya bude wannan masallaci da aka jaddada kuma shi ne masallacin farko da aka fara yin tafsirin kungiyar izala a najeriya gaba daya kuma a nan aka fara ƙaddamar da majalisar agaji ta izala ta najeriya ana nan ma yake cewa sanda suka je Jos tafsiri su ma anan suka fara Sheikh Ismail Idris Ibn Zakariya shi ma anan ya fara tafsiri lalle wannan masallaci ne da ke cike da tarihi ɗazu an buɗe wannan masallaci shugaba ya gabatar da kudu ba mai girma sarkin bukur yana wurin mai girma sarkin musulmin jihar filato shugaban jama'atu nasarar islam na jihar filato mai martaba sarkin wase yana wurin da sauran manyan jami'an gwamnati da dattawa da mu 'yan izala mu ma muna zaune a wurin muna zane ido hakan nan gobe in Allah ya amince akwai ziyara da shugaba zai kai federal university ta kashiri domin ɗalibai da suke bikin ƙaddamar da sabbin shugabanni a wannan jami'a wanda suka gayyaci shugaba domin ya halarci wannan taro ya sa wa taron albarka wannan ya sa na kira shugaban ƙungiya na jiha injiniya Muhammad Salisu Gombe na ce to na san akwai dokar hawa mashin da daddare a Gombe amma ga shugaba zai shigo menene kake gani maimakon shugaba ya shigo ya sha fura kawai ya bacci da safe a wuce ko akwai wanda za a iya sanya koyar wata lacca haka ta gaggawa da za a sa albarka wani fauro da gaggautawa fararun farilla ne shugaban jiha ya kira jami'ansa ya zama da su kuma suka tabbatar da cewa wannan wa'azi lallai akwai bukatar a yi shi kenan wannan wa'azi ya zama abin da ake ciwo ribar kafa sanda muke wannan ban ɗauka wa'azin zai rikide ya koma wa'azin ƙasa ba sai lokacin da shugaba yake sanar da cewa ya yi magana da shugaban majalisar malamai ta ƙasa kuma in Allah ya da shugaban majalisar malamai ta ƙasa zai taso tun daga birnin Jalingo Taraba zai duko wannan hanya zuwa garin Gombe da shi za a yi wannan taro. Dr. Ibrahim Jalo Jalingo taɓani ka ji hadisi kuma dauta ya hau kan wannan mimbari ya gabatar da aikinsa nan take sai ga shugaban rundunar agaji ta kungiyar izala ta ƙasa baki daya engineer by profession engineer Mustapha Imam City sai gashi ya kira shugaba waya shugaba yake bashi labarin za a shigo garin Gombe ya ce to wani umarni kake bayarwa shugaba shugaba ya ce wani foro da gaggautawa daga Zaria ka taso ni zan taso daga Abuja mai iltiqa'u sakire ne a garin Jos daga nan kuma a ci gaba da nausawa sai abin da mita ta nuna shiga motar tsohuwa aka ce iya ina za ki sauka ta ce inda mai ya kare nan take sai ga ana rama ma'adacin alkurani mai girma ana rama ahmad suleiman mataimakin majalisar kuma majalisar ana rabobi ta kasa yanayin canji da inji da yake ji ya ce to dama mu yayin zala na dan jijigi da nauyi to a tafi wazi za a warware sai ga sakataren alarabobi na ƙasa ɗan ƙosashen alaraman nan tabani ka ji tilawa ina ka fito izala ina za ka je izala nan me ake yi izala alaraman asiru salihu gwando sai ga shi ya kira da awaya ya ce gobe karfe nawa za a tashi daga abuja nake cewa sai na yi magana da shugaba ya ji shafi da za a taso ya ce to an gama ɗaure gafaka in Allah ya sai abin da Allah yi wato a hankali a hankali sai wazi ya rikide kuma wazin gasa sai ga Dr. Ibrahim Daru Sa'ada a gani a rena a taba a shiga matsala sai ga Dr. Ismail Kumu shugaban kwamitin walfaya na ƙungiyar izala ta ƙasa baki daya shi ma sai ga ya kayo wato ba domin an ɗan tattakaita ba shugaba muna ga ɗauriya da ka girma mutane gobe kuma bai yi mamaki ba ita izalar najeriya gaba da gobe allah ya je ta me yasa na ce a gombe Allah ya aje ta shi kansa shugaban izala na ƙasa yan kaɗan kewaye haka ɗan gombe ne shi ma dr ibrahim jalo jalingo sarkin malaman lau shi ma in ka leƙa ka leƙa ka leƙo ta zagaya ta zagayo ɗan gombe ne sheku suman isa taliyawa shi ma gombe ne ana rama ahmad ibrahim suleiman Kano shi ma je kan mujaddadi ta wajen matarsa dan Gombe ne. To wannan shi zai gwada muku, bai yi mamaki ba da shugaba yake girmama wannan gari na Gombe. shugaba muna addu'a Allah ya ƙara jagoranci Allah ya ƙara wa rayuwa albarka ku yi haƙuri ku ba da dama na ƙara ta shek usman isa taliyawa gombe murna shek usman isa taliyawa muna ce masa abu ra'ili jama'ati zalatul bida wa iqamatus sunna uba mai ba da tarbiyya shi ya sa kuka ji da ya zo zai yi jawabi abinda ya ce godiya zai yi wa Allah babu shakka malam babu abinda ya kamata yi wa Allah sai godiya malam ya yi kwai ya kyankyashe kajin sun shiga duniya ba inda ba su kai alheri ba wannan masallaci da muke zaune a waje na bai da bambanci da university domin wuri ne da malam ya zauna ya tarbiyyanci ɗalibai masallacin kofar gidan malam wuri ne na tarbiyyantar ɗalibai banda Allah babu wanda ya san adadin ɗaliban da malam ya kyankashi wasu sun zama doktoci wasu sun zama farfesa wasu sun zama alarabomi mahadatan ƙur'ani mai girma wasu zama malamai masu tafsiri da ba za ka yi kirga su ba almajiran da malam ya kyankyashe su kaɗai in karba su a najeriya za su iya rike izalar Najeriya da jihohin Najeriya 36 da birnin tarayya Abuja. kowane idan ka ɗauko shi ka ɗora shi a sikeli ka jinjina nauyin shi da laba da zai ja kai ka san wannan ba a najeriya ba ko a ƙasa mai tsarki ka tura shi wakilci in dai maganin ilimi da bada tarbiyya ne ya kai wakilci kuma allah ya ba malam tsawon rayuwa ya ga duk wannan nasarori da idanunsa kenan babu abin da malam ya kamata yi kamar ya ƙara gode wa allah madaukakin sarki shi yasa har yanzu Allah ya ba malam ikon rike ɗalibai da karantar da su duk sanda na halarci darasi da ake yi a masallacin gidan malam sai na ji a raina babu abin da nake jin na yi rashi a garin gombe kamar rashin wannan darasi da ba na garin ba na samu dama halarta ta kullum ba saboda ni na san wani alheri ne ba ko ina a Najeriya ya samu shi ba ina addu'a ma da Allah ya ƙara wa ruwa barka Allah ya ƙara maka tsawon ruwa Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara maka riko da sunna ya Allah ko shekaru malam sun kusa su ƙare tunda kai kana da shekarun suto suto Allah ka kamfato kamar shekara 87 ka ƙara doka masa abin da muke so dai a haɗa masa da lafiya a haɗa masa da imani a haɗa masa da biyayya da tsayuwa kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya fifita almajiransa akan yayansa da ya haifa malam ya haifi yaya suna nan malamai ne sun yi karatu sun yi digirori akan fannoni da dama na addinin musulunci da fannoni na rayuwa amma duka yayan da malam ya haifa ban san dan malam guda daya da malam ya kawo mu hannun shi ya nuna wa duniya ya ce ga ɗana duniya ina so ku sun rike mun shi ba ba taba ba sai yayan wa sai yayan talakawa bayan Allah da bai san yaushe aka haifa ya duba ya da alaka da zaka wajen ɗalibi malam ya bai da shi na kuma malam zai jawo shi duk inda za a iya tura shi zuwa duniya domin ya samu nasara sai ya kai shi ya Allah yadda malam ya kula da mu da sauran 'ya'yan jama'a Allah ka kula da 'ya'yan malam ko bayan rayuwarsa yadda yake 'ya'yan al'umma ya dora su akan hanya madaidaiciya ya Allah kar ka ɗansa ko ƙare ya lalace bayan rayuwarsa wannan addu'a ce wacce malam yake bin bashin ta ba za mu daidai ba sai ita ba duk inda muke ko muna Najeriya ko ba mu Najeriya wata rana na kawo malam ziyara sai ke cewa dama ina neman ka ka faɗa wa shugaba ku rinka tashi da daddare ku dage da addu'a ku tashi tsaye wannan nauyin da Allah ya dora muku sai an samu taimakon Allah na ce ana gafarta mala in faɗa maka gaskiya yace eh na ce bamu da wannan lokacin a kan hanya mu shiga gari karfe sha biyu na dare ko sha ɗaya a wuce mimbarin wa'azi a tashi karfe ɗaya na dare mun ci wajen kilomita dubu a kan hanya a kan kwalta da safe kuma za a tashi a ɗora daga inda aka kwana a ci gaba da wucewa aka rama kalla lokacin da za mu tashi mai awa biyu awa uku da dare muna roƙon Allah aka rama kalla babu da wannan lokaci kai ne za ka tsaya kai mana wannan malam ya ce gaskiya ka faɗa na yi wa Allah alƙawari daga yau zan ƙara akan wanda nake yi da bayan an samu kamar shekara ɗaya sai muke magana da mana akan wannan labari sai malam ke ce ka sa abin mamaki na ce masa a'a ya ce wallahi tun ran da muka yi wannan magana tare da kai Muhammadu Kabir ban taɓa yin bacci da daddare har zuwa sallah asuba ban tashi da daddare na muku addu'a bai taɓa ba daga nan da muka yi magana zuwa sanda muke ta da magana shekara guda daya wannan ita ce ɗabi'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fi uwa san ɗanta uwa na bacci manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ya gagara bacci yana yi wa ɗanta addu'a mutane iyayensu sun mutu suna makabarta an binne su da makabarta su suna nan suna barci maza matan suna makabarta su suna nan suna barci wa kanin suna makabarta yana daki yana barci amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kasa barci ya tashi ya je har makabartar bakiya yana yi wa bayin Allah nan addu'a alhali yan uwansu da jini suna kwanci a gidajen su suna barci wannan ita ce ɗabi'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara addu'a Allah ya ƙara wa rayuwar malam albarka ba dogon wazi zai yi ba abdullahi wato sahal ibn abdullah ɗaya daga cikin magabata ya faɗi wata magana da daga tana da tsada kwarai da gaske da naga ya kamata ne shi yaran ɗinta tare da ku watakila mu da ku duka mu samu tsira gaban Allah ranar tashin alkiyama menene sahal ibn abdullah yake cewa sahal ibn abdullah yace annajatu fi thalathati yace tsira idan kana so ka tsira gaban Allah to hanya uku ake bi duk wanda kaga ya tsira a lahira kaga rigimar siratin nan ya samu tsallakawa ya shiga aljanna kada ka tambayi kowa sai da ya rike abubuwa guda uku su ne kadai hanyar da ɗan adam yake iya tsira har ya samu shiga aljanna ranar tashin alkiyama Allah ya sa muna cikin masu samun tsira har mu gama mu kai aljanna ni dai a duniya da lahira ban da wani buri kamar in ga ranar tashin alkiyama Allah ya ce mala'iku ku bude giyar da aljanna Allah ya ce Muhammadu Kabiru wuce ban da wani buri a duniya kamar wannan ana ramma ban san menene buri ko kuna da burin da yafi wannan duk wanda wannan shine buri sai daga hannu ya ce Allahu akbar to ga hanyar da ake iya samun irin wannan buri ya cika Sahal ibn Abdullah ya ce abu na farko shine aklul halal cin halal duk wanda ka ya tsira a lahira bai tsira a lahira ba sai da ya daure ya tsarkake abincinsa a rayuwar duniya ya zama halal yake ci daga sanda ka zama haram kake ci ta ce abincinka kai kan shedan ya riga ya maka rijista ya gama da lamarinka ba ta kai yake ba yanzu ya wuce nemo wa zai halakar kai kan a cikin halaka kuma a gidan gaba kake ya riga ya mallake ka duk yadda mutum zai rinka tashi dare yana ibada yana azumin nafila yana sallar jam'i yana aikace aikace na alkhairi amma abincin da yake ci haramun ne to maganar tsira babu ita tattare da shi aljanna kan sai dai haɗu da aljanna amma ba aljanna ba abu na biyu sai ce wa'ada'ul fara'id bayan aklin halal sai wa'ada'il fara'id shine aikaka farillai duk abin da Allah ya farlanta shi akan ka ka tabbatar da cewa ka aikata na filfili Allah ya baka ikon yin gwargwadon abin da ka samu dama amma dai abin da farilla ne Allah ya wajabta shi akan ka ya zama ka samu tsarewa ba taba samun mutumin da bai tsare abubuwan da Allah ya farlanta masa ba ya shiga aljanna ba taba samu ba ko ba za a samu ba abu na uku sai ya ce wal ibtida'i bin nabi sallallahu alaihi wasallam da koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba taba samun wanda ya tsira a lahira cikin wannan al'umma alhali bai yi koyi da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam babu wata hanya da dan adam zai iya bi ya tsira ya shiga aljanna ba ta hanyar koyi da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam babu wannan hanyar duk hanyar da ka dauka ba mai bullewa ba ce hanyar da ke bullewa dodar kwara ɗaya ce tallintal shine koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gafarta mana an rama ƙa'ida ta farko muka ce aklul halal shine cin halal wannan shine umurnin da annabawa da saurin bayin Allah masu imani suke tarayya a kansa yadda Allah ya umarci annabawa haka ya umarci masu imani yadda ya umarci masu imani haka ya umarci annabawan Allah madaukin sarki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna Allah amara amara almu'minina bima amara bihi almursalin lalle Allah ya umarci masu imani da irin abinda ya umarci wato manzanni tare da shi Allah ne ya zo magana da manzanni sai ya ce ya ayyuhar rusulu ta hanyar da kuka samo abun halal kuma abun ya zama Allah maɗaukin sarki da kansa ya halatta abun ya halatta ku ci shine at-tayyib kulu min at-tayyibat sannan wa amalu saliha ku yi aiki na kwarai kenan sai ka ci halal sannan ka yi mai sannan ka yi aiki na kwarai idan ka ci haramun ka ce za ka yi aiki na kwarai aiki na kwaran naka ba zai samu gindin zama ba ita wannan haramun din guba ce tana lalata dukkan wani aiki da bawa ya bayar matukar yana ta'ammuli da haramun ku kalli yadda al'umma ta zama da ne ake magana wai yaki halal yaki haram ai yanzu mutane da dama alhalalu ma hallafi aidihim halal shine abin da ya faɗo a hannunsu dan Najeriya a Saudiya ya tsinci daurin dala kusa da ɗakin Kaba ya sura zai sa aljihu sai wani balarabe ya gaishe ya ce haram haram yau ya kalli balarabe ya ce tsintuwar shi bai taba jin da aka ce wa tsintuwa haramu ba sai na sai a wannan ranar ya ce balarabe baka da hankali mu wannan haramun din da muna samu ta Najeriya da babu da matsala Allah ya ce ya ku manzanni kulu min at-tayyibat wa amalu salihan sai Allah ya ce inni bima ta'maluna alim lalle ni dangane da abin da kuke aikatawa masani ne irin wannan umurni sai amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum
واشكروا لله إن إياه تعبدون sai Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku da suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga abubuwa masu tsarki waɗanda muka azarta ku da su inji Allah madaukin sarki kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga halal wacce muka azarta ku da ita bayan kun ci halal washkuru lillah sannan sai ku bauta wa Allah madaukin sarki a matsayin godiya ga Allah madaukin sarki in kuntum iyyahu ta'budun in dai da gaske shi Allah shine kuke bautatawa to kaida shar'i na farko shine ku ci daga halal inji Allah madaukin sarki kenan duk mutumin da abincinsa ba halal bane wallahi yana cikin bala'i annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu lahamin nabata min as-suhuti fannaru aula bihi duk wani nama wanda ya tsira a jikin dan adam amma wannan naman a sanadiyar abinci na haramun da aka ci ko na rashawa da aka ci ya zama sanadiyar wannan naman ya tsiro a jikin dan adam wannan naman wuta ne ta dace da shi sai an babbaka wannan naman da wutar jahannama a ranar tashin alkiyama ya ku bayin Allah yaushe al'umma za ta lalace yau idan kana so ka jarraba ɗan adam ka jarraba shi da kuɗi idan kana so ka jarraba ɗan adam kada ka gwada shi da kuɗi kowa tunaninsa sai ya tara kowa sai ya yi kuɗi kowa sai ya samu ba mai duba Allah ya yarda ko bai yarda ba sai 'yan kalilan da Allah madaukin sarki ya sa imani a cikin zukatansu yau da ka zama ciyaman na local government za a zo ana taya ka murna ka zama gwamna ana taya ka murna in an haɗu da kawunka a ce kukan kun haye ɗan uwanku ya zama gwamna in an haɗu da ƙaninka a ce kukan kun haye ɗan uwanku ya zama gwamna idan ka zama sanata an rinƙa rububi ana taya ka murna ɗan majalisa ana taya ka murna mutum ya saci kuɗin talakawa ya kwasa ya wawura ya zo ya gina manyan gidaje ya sai manyan motoci ya ta iya shage a cikin ƙasa amma wai ka samu limamin juwa yana labari yana kai alhaji dan asabe ya samu alheri bana billahi lazi ya samu alheri wani alheri ya samu bala'in ya samu wa ya gaya maka alheri ya samu ina alheri a cikin kudin haramu ina alheri a cikin kudin zalunci ina alheri a cikin kudin cuta menene amfanin su da gidajen da motocin da abubuwan da aka tarar duka ran da aka dauke ka za a danna ka cikin kabari da su za a kai ka kabari ko kai kare za a kai ka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka hakura da talauci suka hakura da babu suka ce sai sun bi Allah sai sun ci halal da sun tsaya sun biye wa duniyar ma da yanzu suna lahira ko ba sa lahira me ya amfaninta me ya ranarta matasa ku dawo da tunaninku zuwa ga addini ku dawo daga tunaninku zuwa ga Allah ku tsaya ku koyi gaskiya da amana yau da za ka ɗauko yaro a kasuwar gombe nan ka kawo shi ka sa shi cikin dukiya wai za ka koya mai sana'a makwabtanka a kasuwa su za su fara koyawa yaron sata su ce saurara baka da hankali wai mun ga kana kokarin ke gaskiya to wallahi za ka gatsiya dan ladi ya zauna a shagon nan karshe ran da aka tashi kore sare sai da aka kore shi ba dan asabe ya zauna yana da tsiya tsiya na ta'ala ya zauna in za ka tsaya ka ɗabi abin da za ka ɗiba ka ɗiba yau da za a baka kwamishina kana zuwa kwamishina za ka samu wasu tsoffin ma'aikata suna da wani famanin sakatare ne wani darakta ne wani asirar darakta su sun yi shekara kusan goma sha wani abu ministry ɗin gogaggun barayi kenan kana zaune a ofis bayan duk an gama ta yi murna an gama kayi settling su ce dama mai gida muna jira ka zama settle shi yasa muka ga yanzu ya kamata mu zo mun zo ne mu baka shawara mu baka proper guidance and counseling mu kaga anan muke kamin ka zo wane ya zo ya tafi wane ya zo ya tafi wane ya zo ya tafi ba zan manta ba honorable wane san da ya zo mun zo mun ba shi shawara we guided him properly amma ya ki wai shi mai gaskiya ne yanzu ga nan ko mota shiga bai da ita wane ne wane ne yanzu 'ya'yansa a public school suke karatu wane ne wane ne saboda haka ka tsaya ka natsu mu mun san yadda za mu tsara baka da matsala bullet proof ba yadda za a iya gane cewa an samu matsala ka tana da akawun ɗin da za a rinka zuba maka in kai sa kare da sai ka ce ka amince in sun saci miliyan hamsin su sa maka goma sha biyar matsiyata su murƙushe miliyan talatin da biyar sai an je lahira da kai da su duka Allah ce mala'iku su tattara ku a watsa wutar jahannama a wannan lokaci duk wani wanda aka kai wata ma'aikata a wurin za ka samu inda za su lalata shi wace irin al'umma ce wannan ina za mu je da wannan tunanin kai menene primary responsibility na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi da su ya ba mu labari allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahu fi at-taurati wal-injili ya'muruhu bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم القبائل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتقوا والذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
ina rantsuwa da Allah kar ka dauka idan kana limamin masallaci wai kudin masallaci gadon gidanku ne abinda kaga dama kai da su Allah ba zai tambaye ka ba lahira kar ka taba tsammanin dan kana ciya man da kwamiti kudin kwamiti gadon gidanku ne abinda kaga dama za ka yi da su Allah ba zai taimake ka ba ka ba lahira kar ka dauka dan kana shugaban kungiya a local government ko a jiha ko a ƙasa ka dauka kudin kungiya gadon gidanku ne duk abinda ka damu ka Allah ba zai tambaye ka ba lahira wallahi kuɗi ne na amana dukiya ce ta amana dukiya ce mai kama da dukiyar marayu ta fi kowace hatsari da bala'i a ranar tashin alkiyama ba hatsari kama haƙƙin al'umma kar ka ɗauka don kana tirajira a lokal gamman idan kawa husa wai babu matsala babu abin da za a yi a lahira ka ci banza kar ka ɗauka don ka samu dama ka kwashi kuɗin talakawa wai ka ci banza wallahi ba banza ka ci ba bala'i ka ci idan kai liman da duk duk mamu a masallacin yana da haƙƙi a ciki wallahi sai ya ci kwanar ka a gaban Allah ranar tashin alkiyama idan lokal gamman kake wakilta ka saci kuɗin lokal gamman duk ɗan lokal gamman ɗin yana da haƙƙi a kanka sai an kamo ka a lahira sanata ka cinye kuɗaɗen constituency distinguished senator an turo biliyoyi da sunan constituency za a je a wa talakawa 'yan maza ba aiki kai kai mai kura kin ci da gashi burgu ka ci ba bismillah kai ka iya wasoso cinyadu ka wawara kudin talakawa da na makafi da na kutare da na guragu da na marayu da na mata da kudaden limamai da ladanai da kudaden mu Allah ya yi sama mu yafe ba karka dauka banza ka ci wallahi idan a constituency ɗinka akwai mutane miliyan biyu a lahira mutanen da miliyan biyu kowa yana da kaso a cikin ladar da ka je da ita gaban Allah sallolin da kai da azumin ka mutum miliyan biyu kowa yana jira sai an gutsura mashi ban san yawan ladar da za ka je da ita gaban Allah ba na tashi alkiyama ya ku bayin Allah kar ku ɗauka ba a hisabi kar ku ɗauka ba a rubutawa kar ku ɗauka in ka damu ka kai aka wuce wai abin ya wuce bai wuce ba yana nan an rubuta magana ba ta ƙare ba za ka taso yaushe za ka taso yau da ya ba a tsohon lahu jami'an fayyana biyu hudu ba amilu a hasa lahu wa rasu
أحصاه الله ونصره والله على كل شيء شهيد
mai girma gwamna mai girma gwamna mai girma gwamna mai girma gwamna your excellency sir wallahi kudin al'ummar ka amana ce a kanka kudin al'ummar ka amana ne a kanka wallahi ka yi taka tsantsan ka yi taka tsantsan kar ka biya wa 'yan shan miya kar ka biya wa 'yan ziga kar ka biya wa 'yan ziga kar ka biya wa 'yan fadanci kar ka biya wa 'yan kankamba ran da Allah zai tsaye da kai a gabansa ya maka tambaya akan haƙƙoƙin al'ummarka na rantse da ubangijin da ya daga sama babu gofa idan ka waiwaya ina dubiti gwamna ya gudu ina ssg ya gudu ina kwamishinoni sun watsi ina advisor sun watse ina chief detail ina adc ina ina ina wallahi duk sun watse kai kadai za su bari gaban Allah sai ka ansa ciyamomi da local government yan majalisu jami'an gwamnati da wukar kyama da sun iko aka danka amanar Allah amanar al'umma hannunku wallahi duka sai Allah ya tsaye da ku ya tambaye ku na tashi alkiyama ku saurara ku ci wace rana yawma yab'athuhumullahu jami'an ranar da Allah zai tara su gaba daya fa yunabbi'uhum bima amilu Allah zai ba su labarin abin da suka aikata ranar tashin alkiyama ahsahu Allahu wa nasu Allah ya sa an rubuta an kiyaye rekod ɗin yana nan a aje wani suhu su kuma an sha farfesu an sha kaji an hau manyan motoci an sa manyan riguna yanzu ta riga ta ƙare an tafi lahira an je gaban Allah sun ma manta da tabargazar da aka yi sai an je kiyama Allah ya kawo rekod ga abin da aka aikata Allah kuma ya ce yau ne ranar hisabi ku saurara ku ci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya saci akuyar akuyar gwamnati ka saci ka saci akuyar gwamnati idan kiyama ta tsaya sai an ratayo maka wannan akuyar a wuya da ita za ka zo fili kiyama shatun tai'ar akuyar tana kuka tana me me jama'a suna waiwaya suna cewa to yau ga kwamishina da kuma akuya a wuya honorable ina za a je da akuya yana sato ta ne bari a je gaban Allah wanda ya saci bijimi sai an ɗoro masa shi gaban Allah ran tashin alkiyama wanda ya saci raƙumi sai an ratayo masa raƙumin a gaban Allah ran tashin alkiyama me kuke tsammani da wanda ya saci jif ya saci jif baka da hankali ina za ka kai ta kana fitowa kabari za ka ganta an yi fakin ka ce wannan ba ce baka gane ta ba ka duba ka duba a ce yana gane ta na gane ta jib din nan ce tawa ce a kaman ta sato ta kai ta gwamnati ce haka za a ce to dauke ta kaje gaban Allah duka malaiku ku dora mashi wallahi ka za ga mutum an dora masa jib a filin kiyama yana zufa duk gudun fanfalakin nan da ita zai yi sai ya kai ta gaban Allah can za a hisabi sai ya je da ita gaban Allah ne muke nema rayuwar duka shekara da wake shekara da wake a duniya shekara da wake shekara da wake a duniya idan aka hana mutum sata ji yake an takura shi ka san abin yanzu duk an tattakura abin Allah ya sa a ƙara takurawa kai kudin sata ba su da albarka mutane nawa suka sami taci biliyoyin suna da sun zama abin tausi zuwa abuja idan aka haja jim aka ce a yi mata lodin tsofin gwamnoni a najeriya aka zo da tirela tirela wallahi za a mata lodi ta yi balbela wasu na ƙasa ba samu inda za su zauna ba duk tsofin gwamnoni ne mafi yawan su yanzu suna kokowa da masara suna kokowa da shinkafa wallahi ga shugaba ko kwanan da mu haɗu da wani tsohon gwamna wallahi da na gashi na ɗauka wani tsohon tela ne wallahi ban gane shi ba sai da aka ce wai wane ne wannan kamar na san shi sai aka ce kai his excellency wane ne ana faɗa ko sai na gashi ne akwai wani wanda na gani wallahi ban iya gane shi ba da sanda yake gwamna fari ne sal jajawur ya yi dumul-dumul ashe bayan ya sauka talauci ya saɗaɗo talauci ya ce assalamu alaikum ya ƙi cewa wa alaikum salam talauci ya ce kar Allah ya saka an sa ya shigo da ƙarfin tsiya da fari ne sal jajawur da talauci ya buge shi ya buge shi sai ya koma ash kudin haramu ba kamar kudin halal ba ne tambadaddu ne ba su da albarka a tara biliyoyi su watsa kamar ruwa tafi da su mutum ya sata ya tara biliyoyi a yi gidaje yana da sama da talatin abuja akwai a ingila akwai a amerika akwai a ina da an shekara kaɗan kalanu ba ka ji duk ya gwanjatar da su kuma ya kashe kuɗin bai san da yake ba ko kwanan nan wani gwamna ya kwana a cikin mota a bakin gate get cikin dare zai samu an kulle gida ya bubuga ya bubuga ba ta bata bude ba bai da kuɗin da zai tafiya hotel sai ya fakin a kofar gidan ya gyara a Abuja ya kwana a cikin mota har gari ya waye kai ba gane bala'i ya kai bala'i ba ba gane musiba ta kai musiba ba kuɗin halal ba kuɗin haramun ba ne kana ikka so ka kana samun halal godewa Allah kana da dan mashin ɗinka na hawa da ya tsoho mota ka gwamtiri kana dan sabis gode wa Allah kar ka ga wani barawo ya rushe da wata kantara mai motar miliyan ɗari bakwai da hamsin ka rude ka gigice kana billahi da zimu ka duniya rakiya muka zo rakiya baka san rakiya ka zo ba sai ran da mala'iku za su raka ka zo wutar jahannama ba abun sha'awa bane kudin halal da kudin haram ba iri ɗaya bane dadin su a baki ma ba iri ɗaya bane ɗanɗanan su ba iri ɗaya bane albarkarsu ba iri ɗaya ba ce ƙul la yastawi alkabisu wattayibu walau adama ka kasaratul khabis
واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون Allah ya ce haramun da halal ba daidai suke ba ko da yawan haramun ya burge ka ya tara haramun ya tara ya tara aikin banza ne ya tara kwanakin da zai ci kuri ashe aikin banza ake baya ba zani ɗaya daga cikin magabata ana bashi labarin wani wai ya tara kuɗi ya tara ya ya ce kai ku saurara hal jama'a ya mai yufiquhu ya tara kwanakin da zai ci kuɗin aka ce a bai tara bai ce ma jama'a shay'an aikin banza aka bai tara komai ba in ka tara dukiya baka tara kwanakin da zaka ci dukiyar ba aikin banza aka yi abu na biyu ada'ul fara'id tsaye da farillai harisi ne kudusi Allah da kansa yake cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai taɓa kusanta ta da wani aiki da nake so ba kamar aikin da na farlanta masa in ji Allah maɗaukakin sarki ka tsaya ka kiyaye salloli ga guda biyar yi kokari ka yi su a jami'i Allah da ya farlanta maka azumi kiyaye zakar dukiyarka kiyaye aikin hajji in ka samu dama kiyaye biyayya ga uwarka Allah da ya wajabta maka kiyaye biyayya ga babanka kiyaye hakokin matarka da Allah ya farlanta maka kiyaye hakokin yayanka da tarbiyyarsu kiyaye haƙƙin makwabci kiyaye haƙƙin zumunta kiyaye kiyaye kiyaye kiyaye duk abin da Allah ya faranta maka ka kuskure kai wasa da shi na ƙarshe al-iktida bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam koyi da manzon Allah yan izala ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nan ne take nan ne gizo yake saka nan ne nan ne inda gizo yake saka izala ba magana ne da baki ba ba surutu ba da aiki ne da gaske an rike sunnar annabi ya ce abdu alaiha bin nawajiz sunna ku cije da haƙora haƙora ba ba wayan nan na gaba ba a in scissors ba su ba ba ba su bi masu ba carrots ba su ba ba ba su bi musu ba primonas ba su ba na can tamare da turame molas an duwa laifabin da waje kama sunna ka cije ko za a ja ta bantare wannan ita ce izalatul bid'a wai kamata sunna dazu a jazo ne yake tambaya na me yasa izala guda biyu sai aka ce wannan izala 1 wannan izala 2 ko wadancan suka ce tasu ce 1 tamu mai 2 kuma muka yadda muka ce eh tamu ce 2 tasu ce 1 na ce mun yadda baka gane me ake nufi da 1 da 2 din bane in bada muku me ake nufi da izara 1 da izara 2 sannan ku zaba idan aka ce izala 1 ana nufin izala mai sallama 1 izala mai sallama 1 idan ka ji ce assalamu alaikum to karka tambayi kowa ka ji shiru ba kara karka tambayi kowa izala mai 1 abinda ake nufi da izala 2 izala 2 sallama izala tu sallama in kaji an ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda in kaje masallacin annabi zaka ga haka ake kamar yadda in kaje masallacin ɗakin kaba zaka ga haka ake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tare da sahabbansa suka ce zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah zai waiwayo hatta na raba ya bakaddihi sai mun ga hasken kuma tu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin hatta yuraba ya bukaddihi har sai an ga hasken kuma tu manzo Allah sannan ya ƙara waiwayowa sallama nawa biyu to shine izala 2 izala 2 sallama 1 1 da labarin tambaye ku izala 1 kuka zaba ko izala 2 Allah ka rayar da mu a izala 2 two, two, two, two, two. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم